Baba Suda, sarkin labari.
Rashin sani wai Hausawa suka ce ya fi dare duhu, wani mai lalurar ƙwaƙwalwa ya hau ƙololuwar haitanshin ɗin lantarki. Mutane suna ya sauko ya sauko shi kuma yana ƙara sama yana yi musu baibai.
shi kuma yana ina yin sama sama ina yi ana haska yi in kuma mutum ta haska yi sai gobe kuwa in kuma ki saura sai kuma in mutu bai bai to ana haka ana haka ba ana haƙi ne cikin wannan gangarayen nan.
To za dai mu ji yadda arangamar wannan mai taɓin hankali da haitanshin ta kasance. Wani matashi da ya ɗaukarwa abokinsa wata hula mai tsada har suka je wajen 'yan sanda. Ƙarshe da ya je mayar da hular an yi zargin ya ƙara da manyan wayoyin hannu da maƙudan kuɗaɗe.
da ya mun sata hula muka je police station ya je police station ya karbi hular ko ya kawo min a daren da ya ka to garin haka ne ya shiga cikin gidan namu ya sace mana Akwai cikakken labarin na yadda wannan ƙaramin magana ta koma babba, shi kuwa wani zarginsa ake, da ɓalla shagon kwanan almajirai yana ɗebe musu tarin sallah.
na shiga na ɗabo takalmi sarƙoƙi da naira hamsin ce a cikin malakar kawai cewa na goyi na gama kuwa ba wani lissafi bai a cikin ɗaya lissafa shi shagon kwanan almajirai ne Akwai cikakken yanda al'amarin ya wakana tsakanin almajiran da wannan abin zargi. Mai sauraro barkanmu da warhaka, Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke faɗin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunmu da sake jabinta al'amuran juna a cikin wani sabon shirin na Baba Suda, musamman ma a wannan rana ta Juma'a sha tara ga watan Ramadana mai alfarma. Kuma kamar kullum za mu kamo sauyin shirin ne da karatun labarai ta bakin Buhari Isa.
shugaban kungiyar wayar da kan matasa akan illar shaye-shayen miyagun kwayoyi comrade usman musa danmari ya yi kira ga kungiyoyi da mawadata da su rinka taimakawa mabukata comrade danmari ya yi kiran ne lokacin da kungiyar tare da haɗin gwiwar wata makarantar koyar da girki mai suna sweet spicy academy suka kai tallafin abincin buɗe baki gidan kurkukun goron dutse a nata jawabin shugaban makarantar koyar da girkin hajiya su'ad abubakar ta ce yawaitar matasa a gidajen yari ba komai bane face illar shaye-shaye A nan kuma shehin malamin addinin musulunci kuma manazarcin harkokin siyasa Ibrahim Khalil ya yi kira ga masu rike da madafin iko da su mayar da hankali wajen hirimtawa al'umma musamman ma a wannan lokaci na Ramadan. A zantawarsa da wakilinmu Ahmad Rabi'u Ja'in Ibrahim Khalil ya kuma ja hankalin al'umma da su rinka yi wa shugabanni addu'a domin ta haka ne kadai za a samu ci gaba a faɗin ƙasar nan.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakadiya Maryam Muhammad Usman za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo dangane da jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun wasu mutane biyu da suka dafa alƙur'ani ƙadimi zancen Allah suka yi rantsuwa da shi a kotu.
Za mu fara da saƙon Aminu Gogori City inda yake cewa don Allah matasa mu guji son zuciya da fatan Allah ya shirye mu. To fa Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, kai kuma Allah ya mayar maka da alkhairi. Amin. Saƙo daga Adam Ƙarami mai fetur tashar Na'ibawa. Ana azumi ana sata kuma har da rantsuwa da Alƙur'ani to Allah ya shirya zukatanmu. Saƙo daga injiniya Abdulaziz Ahmad Isa Gaya. Ita kuwa Sa'adat Ibrahim Fari cewa take yi, kai kuwa mai ya kai ka rantsewa da Alƙur'ani. Allah ya kyau kyauta amin. Shi kuwa Malam Balarabe Sheka unguwar malamai cewa ya yi don Allah matasa a tashi a nemi na kai maimakon neman ɗaukar kayan wani. Za mu karkare da saƙon Maimunatu inda take cewa masu rantsuwa da Alƙur'ani Allah ya sa ba a kan ƙarya kuka rantse ba. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu damar mun karanta saƙonninku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
Tuma dalla. Jigon rahotanninmu na yau zai kalli batun wani matashi da ake zargi da ɓalla shagon kwanan almajirai yana ɗebe musu tarin sallah. Almajiran dai da yake dama sun wuce matakin ƙolawa masu yin ko ɗan ƙanzo sun girma sun kai matakin daina barar inda suka kama shagon kwana. Kowa da ɗan buhun kayansa rataye jikin ƙusa a shagon, suke kuma zuwa kasuwa suna ‘yan sabgoginsu. don haka idan sun ɗan samo kuɗaɗensu suke tarawa a cikin buhunan nasu, kuma koda a yanzu ma da sallah ta karato idan suka siyo ‘yan kayan sallah wanda za su sa a jikinsu ko kuma su tsaraba zuwa ƙauyensu, sai sukan tara a cikin buhunan, amma ƙarshe sai a faki idan sa ɗebe, har ta kai sun fara zargin junansu. Kwatsam kuma sai gashi a wannan karan sun kama wani matashi ya ɓalle kwaɗan shagon ya shiga yana lalibe musu buhunan nasu, har ma suka ce ya ɗebe musu tarin sallah. Sababbin takalma ƙafa uku da kayan kwalliya na mata har ma da jakunkuna da kuɗaɗe, wanda suka ringa tari suna siye don su tsaraba zuwa ƙauyensu.
mu namu dai waɗannan kayan dai da ya ɗiba na cikin jaka shine na farko sai kuma dubiyar ɗin da na aje ban samu ba akwai takalma kafa uku akwai kuma kayan kwalliya sai kuma jakuna yayana ne ya sayo kawun shi ana mana ɗauke ɗauke an ɗaɗɗaukan mana kuɗi da wayoyi da takalma da wancan ito gaskiya dai a junan mu ake ta zargi waɗansu wani ake ganin kamar za su yi su ake zargi to kuma sai Allah ya zo muka kama shi annobi biyu To, ko garin yaya aka yi waɗannan almajirai suka kama wannan matashi, wani da ya fara yin ido hudu da shi ya yi mana ƙarin haske.
na fito zan tafi kasuwa ne sana'a ta shi na sami a cikin shagon ya zazzage kaya ya dauko zai fito shi na riƙe kofar na cewa ya baka ya ce ba wanda ya bashi shago a kulle ke da kwado ya buge kwadon ya shiga ciki To, daga nan da ‘yan kwamiti ne suka karɓe shi, suka kuma miƙa shi wajen ‘yan sanda, su ma kuma ‘yan sandan suka miƙa shi kotu. har ma kuma gabanin zaman kotun muka zanta da shi lokacin da yake ƙarƙashin kulawar jami'in gidan yari. Ibrahim Mukutar Ƙwaru da masu taimaka masa Salisu Ashir Daurawa da Faruk Hotoro, kamar dai yadda su ma masu kayan muka zanta da su, inda shi a jawabinmu da shi ya ce, ba shi da masaniya akan sace-sacen da ake musu a baya, domin dai ba shi yake ɗauka ba, na yanzu ma kuma ya ce takalma ƙafa biyu kawai ya sani da kuɗi naira hamsin. Tun da dai shagon kwanan almajirai ne ba wani abin arziki ne a ciki ba, har ma ya ce su yi masa afuwa.
na shiga na ɗabo takalmi sarƙoƙi da naira hamsin ce a cikin malakar kawai cewa na gauyi na gaba kuwa ba wani lissafi bai a cikin zan ɗaya lissafa shi shagon kwanan almajirai ne da ka ɗebi takalman da wannan sarƙoƙin ina za ka kai su siyarwa zan ko nawa ne ma to me za a yi da kuɗin kashewa zai kamar me abin da ga ina so in siya wannan kuma su ga kamata su nemo wanda yake musu ni ba ni ba ne ba fata na Allah ya fitar da ni farma nake nema kawai sassauci ba kamar yadda Allah yake sassauta mana ba taɓa samu na da irin wannan laifin To a gaban kotun ma dai bata sauya zani ba, domin dai ya amsa laifin nasa ba tare da ya wahal da kotun ba, inda ita kuma kotun ta sanya ɗan gajeren lokaci zuwa litinin mai kamawa don a yi masa hukunci. Kuma wannan shine jigon rahotannin dama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakon. To a yayin da wannan matashi yake amsa laifin nasa ba tare da ya wahalar da kotun ba, shi kuwa wani matashi da ya ɗaukar wa abokinsa wata hula mai tsada har ma suka je gaban ‘yan sanda. Ƙarshe da ya je mayar da hular aka yi zargin ya haɗa da manyan wayoyin hannu guda biyu da maƙudan kuɗaɗe, tutsu ya yi wa tuhumar da ake masa. inda ya musa ya ce bai san zancen ba, shi kuma abokin nasa ya ce ya ɗauka ɗin.
da ya mun sata hula muka je police station na ce ka a bashi hula ta ya je police station ya karbi hula ko ya kawo min a daren da ya ka sai ya dinga kira na ya ji ban amsawa sai ya lallaba ya shiga gidan ya san bacci nake sai na ganshi da safe na ce masa wani ka zo karfe ɗayan dare ne ma na ko sai ya ce eh ina bacci sai na ce kai ne ko ya ce eh ni ne to garin haka ne ya shiga cikin gidan namu ya sace mana baya guda biyu da kuɗi na naira dubu talatin da shida tawa kuɗin ta zai kai naira dubu ashirin da biyu ta ƙani na kuma za ta yi dubu arba'in da biyar.
to da muka waiwayi wanda ake zargin kuwa cewa ya yi tabbas ya je gidan su mayar da hular da ya ɗauka ɗin a farko, ko da dai a ƙa'ida ba shi ya kamata i mayar ɗin ba, amma fa batun wayoyi da kuɗaɗen su nemi wanda ya ɗaukar musu, shi dai ba shi ba ne.
Mun yi kitsin hula da shi kwamfam akan za a kai masa hula.
waye aka yi zai kai masa hula Polis ne aka zai kai masa hula.
to waye ya kai masa hular Ni na kai masa hula.
me aka yi police zai kai kuma kai kaji ba Polis ya yi kwana biyu bai gan shi ba. Ni kuma ni muna tare da shi ko da yaushe.
a ina kaji ka kai masa hula A gidansa na je na samu babarsa na ba ta hand to hand. Dan ni ban aikata wannan laifin ba tsakani ga Allah.
To ɗan sanda mai gabatar da ƙara dai ya ce suna kan bincike kuma suna da shaidu da za su gabatar a gaban kotu. Don haka kotun ta sanya ranar litinin mai kamawa don ci gaban wannan shari'a. ta kuma ce a wuce da matashin gidan kurkuku kafin ranar inda mu ma daga kotun muka yada zango a masallacin juma'a na ƙuba da ke unguwar tukuntawa inda muka zanta da na'ibin limamin masallacin malam ahmad muhammad ali kan ibadar itikafi wadda aka fi a goman ƙarshe ta watan azumin ramadana itikafi shine wato mutum ya lazumci zama a masallaci da nufin yin ibadar ubangiji madaukakin sarki wato ɗauke zuciyarsa daga wato al'amura na duniya ta hanyar karatun alkur'ani ne salloli ne zikirai ne da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ya iya yin gwargwadon kwanakin da ya ɗiba kwana ɗaya ne ko kuma kwanaki goma ne ala ayi halin da yadda wato mutum ya ga zai iya haka nan ba zai fita daga masallacin nan ba sai wata larura kwakwara da ta misalin kamar bai da lafiya zai je inin magani magani kamar mutum ya ji itikafi kuma ya rinka danne-dannen waya yana chatin ko wasu abubuwa ya abin yake to gaskiya waɗannan dukkanin sun saba addinin da kuma manufar ita itikaf manufar ta shine mutum ya wato kadaita zuciyarsa ga Allah madaukakin sarki ta yi masa ibada wato da roƙonsa da neman wato kusanci zuwa gare shi to idan mutum ya zo ya sake yana danne-danne da waye chatin kaga wannan an fita daga wato ma'anar da ta sa a yi itikafi batun hirarraki na duniya kuma.
To dukkanin suwa suna daga cikin daidai da wannan chatin din. Hirar duniya, hirar siyasa, hirar wato dukkanin su waɗannan ba sa daga cikin itikafi suna rage masa lada ko ma ta kai gabata su in ta kai ana wato cin naman mutane. To waɗannan da shi ne a takaice.
Wani irin alhairai bawa zai samu idan ya yi wannan itikafi ingantacce.
Na farko dai to ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya bi sunnar annabi to bayan nan kuma ga nau'o'in ibada ibada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin can ya nuna mana cewa wanda idace da daren lailatul qadari a to za a gafarta masa dukkanin zunubansa kuma ga aya da ta zo take nuna cewa shi daren lailatul qadar nan wato ya fi kai ibada watanni dubu inda mutum ya dace don haka yana da wato babban lada wanda Allah shine madaukakin sarki wato ya san iya ladan da zai bawa bawansa wanda idace da wannan itikafin Allah ya datar da mu to malam dai ya riga ya gama addu'a kaga kenan mu dai sai mu ce masa amin kuma yanzu ga rahoton hudubar juma'a daga bakin jakada abba isa muhammad hudubar juma'ar a wannan makon daga masallacin juma'a na shalkwatar rundunar 'yan sandan jihar kano da ke unguwar bamfai ta mai da hankali ne game da jajircewa wajen ayyukan alkhairi musamman a goman karshe na watan ramadan kamar yadda limamin masallacin sp abdulkadir haruna ya mana karin haske jim kaɗan bayan idar da sallar juma'ar jan hankali ne ga yan uwa saboda kasancewar muna fuskantar goman karshe mu yawaita ayyuka mu jajirce a cikin su annabi sallallahu yakan kaurato daga gidansa ya dawo masallaci yakan tada iyalansa dan neman dacewa da daren lailatul qadari muna da bukatu kasar mu tana bukatar addu'ar mu yan uwan mu suna bukatar addu'ar mu mu tashi mu raya dare mu samu ni'imar Allah mu kuma yi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin wannan kasa ta mu kuma Allah ya kawo mana arziki da wadatar da wadatar zuci Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairin sa a cikin wannan rayuwa gaba daya babban limam ya kuma kara da cewar mata suna da dama halartar sallar sai dai idan akwai wani abu da ake gudu na barna to shi zuwan mace masallaci ba haramun bane amma dai sai in zuwan ta zai iya fita da fitina musamman yanayin dare ne babu nutsuwa a ciki akwai yiwuwar wasu fasadi da abubuwa za su iya faruwa to idan dai ba dole ba gaskiya mata su yi zaman su a gidaje su yi sallolin su in ba dai gurin da yake akwai kyakkyawan tsaro kuma ba za a samu haduwar maza da mata ba da fatan Allah ya sa mu amfana da hudubar jumar amin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu abba isa muhammad baba suda to abba daga abin da ya shafi masallacin ne kuma za mu leƙa kasuwa Alhaji Yusha'u mai tangaran share kukan an ware amare Alhaji Yusha'u mai tangaran canta da ya duka kala na zamani Alhaji Yusha'u mai tangaran tsari siyan daidai ku zo gare shi shi Alhaji Yusha'u mai tangaran iya kasuwar kwari layin ta ambo ne Alhaji Yusha'u mai tangaran kin gidan gareji shago na ɗaya ne Alhaji Yusha'u mai tangaran ko kuma titin IBB anan ku zo Alhaji Yusha'u mai tangaran masallacin Sheikh Amadu Tijani ne Alhaji Yusha'u mai tangaran da shagon su anan ma ku zo ku zo Yusha'u ne mai tabbas me kamar zuwa kan aika a nan ne za ku samu gizina shampoo galila tajalli posmi da kuma orienta bangaren yadiddika akwai gwamna ciyaman sanata boyil mai gida-gida indian tissue da kuma optima duka za ku same su a shagon yusha'u mai tangaran suna nan a masallacin shek ahmad tijjani da ke ibb way ko a layin ta ambo jikin gidan gareji duka a kasuwar takwari ku neme su a lambar tarho sifili takwas sifili uku uku biyar biyar ɗaya biyu bakwai hudu ko sifili takwas ɗaya takwas hudu takwas bakwai biyu uku shida biyar shagunan yusha'u mai tangaran gidan kyale-kyale.
shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu son cancada ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian wax diamond classic Cote d'Ivoire brilliance attitude fighter touch chicken baby doci pattern holland Swissless, Swiss atamfa, Swiss cotton, Swiss boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantonan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka.
Tuma dalla. A nan kuma rashin sani ne da Hausawa suka ce ya fi dare duhu, inda wani mai lalurar kwakwalwa ya hau kololuwar haitanshin ɗin lantarki da daddare, mutane kuma suna ta faɗin ya sauko ya sauko, amma shi ina sai ƙara sama yake yi ana haska shi da cocilan. Har dai ta kai wasu sun yi shahada sun bi shi, inda ya ƙara sauri ya musu nisa. su kuma gudun kar aibi babu suka sakko suka kyale shi, ƙarshe ya je suka yi arangama da wutar lantarkin ta jefo shi ƙasa, ya kuma ce gagarin kunan nan take, kamar dai yadda jakada tijjani Adamu ya zanta da wasu ganau ta wayar tarho lokacin da abin yake faruwa can a garin Gezawa.
amma muna zuwa kawai sun kara in sama mutane ana ta a jiho shi a jiho shi aka ce a'a kan mu jiho shi ba mu san yanayin da zai faɗa ba amma mu bi shi a hankali mu hakurkurtar da shi to ana haka ana haka ba na haƙi da cikin wannan tangarayen nan sai kawai ka hannu zai ɗaya kama zai kake famu duk mutum da ya je wutar ta ɗauke karfe kuma da rikin lere to lokacin an haɗu kenan da wannan marar lafiya da kuma wannan wuta da ta tafi nija.
Mokon tare sun zo sun ɗauke sun tafi da zuwa can a wannan geza zai kai kamar shekara ashirin da shi haka.
domin dai sojin ta bakin 'yan sandan akan wannan al'amari sai dai ba mu samu hakan ba wataƙila saboda rundunar ta shiga shu'uni da yawa duba da yadda kwamishinan 'yan sandan na kano sifi muhammad wakili singam kuma limamin kwaya zai yi ritaya ya bar aiki nan da kwanaki biyu masu zuwa kuma kafin mu ji martanin sifi wakili dangane da ritayar tasa labarin mai lalura kwakwalwar dai mun saka shi a shafinmu na facebook inda al'umma bila adadin suka bibiye shi har ma wasu daga ciki suka bayyana ra'ayoyinsu a kai inda fatu ms ayagi da baita abubakar dutsa da muhammad kofar waika layin aminu mai kanti har ma da ahmad suleiman soja zawa ciki sai kuma awwal mai shayi ikara suka yi addu'ar allah ubangiji ya bashi lafiya idan yana raye idan kuma ya rasu suka ce Ubangiji ya ji kansa, kuma duba da lokaci za mu tsaya haka, sai dai kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 domin ganin irin labaran da muke sanyawa har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku saurari shirin baki ɗaya da sauran shirye-shiryen tashar a shafinmu na intanet www.dalafmkano.com. Allah Ubangiji ya bar zumunci a an ga kuma martanin CP Muhammad wakili Singam limamin kwaya dangane da batun ritayar tasa a zantawarsu da jakada Abba Isa Muhammad.
to wanda muka dada daɗin nan in dai bisa shari'a ne to shi yake mana daɗi mu inda muka munana in bisa adalci ne shi ma yana mana daɗi amma inda za mu munana ba hujja to yana yi mana zafi saboda ko ba daɗe ko ba jima mutum sai ya ansa an so shi akan duk abubuwan da ya kana su ci gaba da abubuwan da suke na alheri su so juna su yi haƙuri da juna su ci gaba da addu'a su ci gaba da kasuwancinsu a ci gaba da haɗin kai abun da dai kan kullum nake tuna shine wani barawo da yake da ciwon yatsa yana cikin rashin hankali na kuruciya na kama na matsa ya jamin allah ya isa yana kuka yana cewa kirton kana aikin ɗan sanda wajen karfe biyu na koma na je na bashi haƙuri na tuba masa wannan abun har yanzu har yanzu haka da nake magana bilal lazim ina jin sa abocin kace muna yara ai farkon fitowa mu daga training kenan ana tunanin ka ba ko zaka shiga siyasa babu batun siyasa amma dai na samu aikin gwamnati musamman mai kama da wanda zai bani dama in yi aiki yadda ya kamata kamar irin da rassan da ai a guje zan yi saboda ai ko yanzu ba gajiya muka yi ba ka'ida aka bi ko kuwa ko kana zama a guje kai din nan zaka wuce ne To a yayin da singam ɗin zai ajiye aikin a ƙarshen mako, ita kuwa wata tawagar jami'an tsaro ta haɗaka wato Joint Tax Force, wasu ‘yan ƙwaya ta kama a yankin sabon gari, ciki har da wani ɗan dambe wanda ya ce shi exol yake sha, don ta hana shi jin duka idan an naushe shi a filin damben.
sana'a ta dan waje to amma me aka same ka da shi kuma an same ni da exol ai na zata dan ba kawai wara kwanji ake a daki maza ana wara kwanji ana da kan maza amma wani sa'in koga saboda kasala an kaje aka daddake ka kaga wani in ka sha ba ka dan zafin wajen ba ba ka ji zafin dukan ba da ikon Allah to amma daidai ne shan kwaya ba daidai bane ba wannan askin da yake ka askin nan alaba aka mu tare muka dawo da yi wallahi daga ina daga alaba kai me sana'a ka can ni a gwangwan nake yi kai ba dan damba bane ni ba dan gwangwan nake yi ina tsaya a bakin taya aka riƙe ni ta dawo daga alaba to jakadan labarin dai abba isa muhammad ya zanta da shugaban haɗakar jami'an tsaron sp ali ado kubau Allah mun kamo mutum goma bayan mun zo ofis muka tantance muka fahimci akwai ɗaya daga cikin su wanda ke kamo shi ne bisa tsautsayi don baya shan komai kuma ba sai dawa yake ba.
Ya za ku yi da waɗanda suka ce su 'yan damba ne da kama albarago suke.
Eh to a yan lura dukkan su wanda ba a same shi da waya tare da shi ba kuma damban su ba shine dalilin da zai sa a sake su ba. To amma har kullun tun da masu sha ne ba masu saidawa ba ne za mu aje sunan don a yi musu gyaran hali kuma nusantar da su ainihin illolin da ke tattare da waɗannan shaye-shaye da suke yi.
To kafin mu karkare shirin bari mu je ga jakada Abubakar Sabo, wanda shi kuma zai shigo a cikin fannin mu na keɓantattun kalmomin fada.
A wannan makon za mu duba ne akan kalmar algaita, komai algaita take nufi ga dai shahararren masanin tarihin nan Malam Ibrahim Aminu Ɗan'iya dauke da cikakken bayani akan algaitar.
Mai algaita yanzu in ya busa wa sarki abin da yake cewa ita algaita ke cewa binu jongel in ya busa ya busa zai ce binu jongel jongel shine kakan silsile silsile shine kakan sulubawa sulubawa su ne suke sarautar kan to kakan su can shine silsile kakan su can shine jongel da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta daga fada abakar sabu baba suda.
To mai sauraro mu malin zamun su kuwa dokin shirin, za mu ja shi ne a ƙofar fadan, sai kuma litinin idan Allah ya kai mu. A madadin Abba Ibrahim Lafazi da taimakon Bahari Isa wanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu har da taimakon ma'azu Musa Ibrahim. Ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki. nake mana fatan saduwa da dukkanin alhairan da suke cikin goman ƙarshe, musamman ma daren lailatul qadari ya sa mu ganshi mu dace da alhairan da suke cikinsa amin. Wassalamu alaikum.